أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وركاته أشيون لتافنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم رام تاشا أشافنا حمسن دتارا رقمي نهدو عدم تناول الدعام باليد اليسرى لن يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم بشماله قط بل نهى عن ذلك ولهذا كان ينهى من حوله إذا أكلوا بشمالهم عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله وقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستجيء قال لا استرعت ما منعه إلا الكبر إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس البر ويدعوهم إليه وقدى حياته مدهيا في سبيل ذلك كان رحمة, رحمة الله للعالمين لا يدعو بالسوء ولو حتى على ألد أعداء الإسلام إلا أنه كان أحيانا ما يضطر إلى ذلك إن لم يكن بيده هيلة غير ذلك مع العلم أنه لا يتجاوز عدد عدد عدد لا يتجاوز عدد عدد عدد من دعا عليهم بدعة بدعة أشخاص والسبب في أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الرجل هو أنه تكبر وتقدرس وعصاه وأظهر عناده فقد أسر أن يأكل بشماله ما أنه يستطيع الأكل بيمينه أما من كان مقدوع اليد يد اليمنى أو مفلوجها أي مشلولها فإنه قطعا يؤفى عن استخدام اليمنى وسيستخدم يده اليسرى لكن ذلك شخص أكل بشماله دون أذر أو مرض وهل هناك أكبه من مخالفة الأنبياء والمرسلين وإناده ونحن ننفذ أقوالا أكبر منا سنا دائما بكل احترام وتقدير حتى إننا نعتبر ما يوصينا به أمرا إذا ما كان القائل شخصا نحبه ونحترمه يجب تنفيذه وقد يستمع الإنسان في بعض الأحيان إلى نصيحة من هو أصغر منه سنا ذلك لأن المرء قد يكون أصغر سنا لكنه أكبر عقلا فكيف إذا كان الآمر هو حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه وإنما أظهر إنكاره لهذا الفعل بقوله لا استطعت فقد كان صلى الله عليه وسلم لا بد إلا وأن يفعل شيئا تجاه هذا السلوك الكبير فقام بزجره ونهيه بأفسد طريق ألا وهي القول آه. إن تناول الطعام باليمنى هو أنسب شيء لفدرة الإنسان ونزلا لأن الأكل بالشمال مذموم فهذا يعني أنه مخالف للفدرة الإنسانية آه. بلا أن هناك أناس يستخدمون اليد اليسرى بالاعتياد والفتنة منذ الصغر وتحريم الأكل باليسرى بالنسبة إليهم يكون جورا في حقه لذلك نطلب منهم تعلم الأكل باليد اليمنى والتعود على ذلك قدر المستدع وسيستطيعون ذلك يقينا إذا ما حاولوا وبذلوا جهده ولقد قال علماء الحديث أنه إذا كان يد المسلم اليمنى سليمة ويأكل اعتيادا بشماله فإن هذا يؤد مكروها أما إذا نوى بأكله الشمال عصيانا للقيم الدينية واستخفافا بها وتقليد غير المسلمين فإن ذلك يعد ذما وإثما ومأسية يلام عليه وهنا يستوقفنا البيت التالي للشاعر نجيب فاضل حيث يقول آه سلمت دوما عقلي وفكري بيميني وإن لم تكن لها حاجة لقدا في يساري tumala ya ce na hudu shine rashin cin abinci da hannun hagu musulunci ya hana mazala bai taba cin salasala bai taba cin abinci da hannun hagu sab kai ya ma yi hani akan cin abinci da hannun hagu shi yasa ya hana duk wanda suke tare da shi kada su ci abinci da hannun hagu an samu hadisi daga salma dan akwa ya ce wani mutum yana cin abinci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun hagunsa shine sai mazala ya ce shi da daman ka sai ce ai ba zan iya ba mazala ya ce to kada Allah ya sa ka iya ya ce ba abin da ya hana shi cin abinci da hannun dama sai girman kai da haka daga ranar mutum hannun shi sai ya shanye bai iya daga hannun shi zuwa hannun bakinsa na dama zuwa bakinsa to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da mutane bin Allah yana kiran su zuwa ga gare shi kuma duk rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi ta kuma annabi rahama ne ga talikai shi yasa baya wa mutane mummunan addu'a kai ko abokan gaban shi ma ba kasafai yake musu mummunan addu'a ba in ka ga ai haka to ya kai an kai matuƙa wato an kure jeji shi yasa an matsa wani lokaci babu mafita sai wannan addu'a duk da cewa wato waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a mara kyau a duniya dududu ba su kai goma ba akwai mutane da maza Allah ya musu addu'a Allah ka halaka wani Allah kai kaza to duk lissafin su a rayuwarsa ba su kai mutum goma ba kun san ko abokan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam za su kai nawa na kaga izra da yawa to wannan wanda suka wuce ne gona da iri shine yace dalili kuwa da haka shine annabi sallallahu shi wannan mutum ma abin da yasa manzo Allah ya masa wannan addu'a saboda kawai girman kai ne da jiji da kai da fadin rai yasa shi ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kawai ba zai yi ba ya ci gaba kuma yana cin abinci da hannun hagunsa gashi kuma zai iya ci da hannun dama sai mala ya ce amma wanda ya zan bai da hannun dama ne hannun daman shi an yanke misali Allah ya kiyaye sai hannun hagu ko wani daman shi ya shanye ba zai iya cin abinci ba ya ce ta wani yana da uzuri shi zai iya ci da hannun hagu sanan ba wai laifi ya yi ba amma wanda zai iya cin abinci da yake cin abinci da hannun hagu ba tare da wani uzuri ba ba tare da rashin lafiya ba to shine ake magana ya ce ta kuma ko san babu abin da ya yi kai muni saba wa annabawa da manzanni da fito na fito da su da haka mu kanmu a cikin rayuwarmu idan babba ya mana magana ai muna girma magana muna jin magana na gaba da mu ya ce har ma wani lokaci in ya mana wasiya sai mu ɗauke shi kamar umarni musamman idan muna girmama mutumin muna ƙaunar shi za mu aikata abin da ya sa kuma mu ji abin da ya faɗa kai wani lokaci ma wanda bai kai mu shekaru ba ma muna sauraron shi ya mana gyara ya mana nasiha kuma mu karba ya ce wannan shi ya sa saboda watakila ana samun mai karamin shekaru amma kuma ya fi yawan shekaru hankali ya ce to bare kuma wanda yake wannan gyaran fa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wato wanda ake kaunar shi zuciyoyi suke kaunar shi duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai masa wani ukuba ba kawai dai ya nuna masa da wannan magana da ya gaya masa cewa kar Allah ya saka iya saboda me ya nuna kawai da gangan ya ƙi sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda zai sai ya masa wannan tsawa da aka yi masa tsawa ya hana shi da irin wannan hanya malai ce wato cin abinci da hannun dama shine abin da ya fi daidai da halittar da Allah maɗaukacin sarki yawa dan adam saboda cin abinci da hannun hagu abu ne wanda shari'a ba ta so kuma ya saba ma halittar dan adam duk da cewa akwai wasu mutane wanda zaka ga ana kiran su lefti ko zaka ga haka suka taso halittar su kawai haka komai nasu da hannun hagu suke to su waɗannan za a iya kyale su ci abinci saboda ba za a na ci abinci ba, amma kuma za a sa su su yi tar- a, to su yi su koya domin in suka koya za su iya za a ji kokari lalle tilasta su koyi cin abinci da hannu wato dama idan suka koya kuma za su iya za su yi kokari su ba da kokari maluma suke cewa malaman hadisi cewa idan wato hannun musulmi na dama ya zama lafiya lau kuma yana cin abinci da hannun hagu to wannan kaga abu ne wanda ke na ƙi amma idan ya yi niyya cewa zai ci abinci da hannun hagunsa ne kawai don ya saba wa umarnin musulunci ya rena umarnin da musulunci ya yi don ya yi koyi da waɗanda ba musulmi ba ta wannan kaga kuma zunubi ne mai girma laifi ne sabon Allah ne wanda dole a zargi mutum a kai shi yasa ya ce za mu tsaya akan baitin wani malami wato najibu fadi inda yake cewa duk da hankalina da tunanina duk na miƙa shi hannun dama na wato biyu abin da zan yi mai kyau da hannun dama zan yi ya ce wato idan wato abin da za a yi idan to dama ba ta da bukatar shi ya ce to sai na yanke haguna bi ma'ana wato bai da bukatar ya wani abu wanda yake na kwarai da hannun hagunsa duk wani abin da yake na kirki to lalle da hatta tunaninsa ma da bangaren kwakwalwar dama yake yi don mai don tunani ya zama ya zama mustaƙi mai tsaye wallahu ala a ɗaukan kaya ai ba hana mutum ya yi da hana abu ba ko a ba hana mutum yanzu kana ɗaukan bulo ka taɓa na ta wani mutum ne za ka ɗau bulo da hana abu da yawa ka gani ana ai ba wai komai aka hana da hannun hagu ba yau akwai abubuwan da musamman aka ce a yi su da mani ba ya dare su da abu wata abinci na ciki shan abinci na misali fada ba su amma baka taɓa rana zargi wani sha ya mare shi da hannu abubuwa na a ce bai sa bai mare shi da dama ba a kaga babu da ka ba komai ba yana da amai in ji hadisi yana amai yana amai to a ciki yake zubawa a gefe yake zubawa wala alam sannan ya ci abinci shaidan ba yin naka ba ko ya zuwa za ka ci kayanka na tun da dai bismillah in kai bismillah shi ke nan sai dai da shi da kai ina jin ko jiya ne wani wani ne ok na ji gaskiya kuskure ne na jin na yi magana a nan ko shekaran jiya jiya ne ma gaskiya na sai mai shan shayi sai ya kula eh sai ya kula saboda in bai kula ba zai ringa cin abinci da hannun hagu saboda nan an ba shi shayi nan an ba shi biredi kuma yana son su ringa tafiya together ko to kaga sai ya kula da haka nake cewa sai ya samu nan fulir a samu biredi haka wasu ke ba su ki ba daman daman da iya butsula sai ajiye sai ɗau shayi wataƙila ma har da ƙwai shi ma duk haramun ne gaskiya ne duk haramun ne amma da yawa a yana duk an gangane da yawa za ka ga ko da amma mutum biyu ko da zai yanka sai ɗauranin damar sai yanka abin da zai yanka sannan zai ce ci da shi da cewa lalle sai an kula sai an kula wannan da sunan shi ne ba ibn abduhu ba dai daga cikin manyan malaman musulunci nan sun taba tafiya a jirgi da shi da wani bature muhammadu abdu suna tafiya an kawo musu abinci a jirgi sai ya ce a kawo masa abin wanke hannu ya wanke hannu sai ya sa hannu ya dace bature kusa da shi shi kuma yana dan abu da cokali sai ya ce masa ah dan suna ta hira ya san babban mutum ne mai ilimi ne ya ce amma wai ya shi da ilimin sa yake ci abinci da hannu sai ya ce masa to ai shi ne yake mamake sa da ilimin sa yake ci abinci da cokali eh suna tattaunawa ya ce masa yace kaga hannuna yace kaga tuka yace tuka din da yake hannunka zaka ga mun mutum ne suka tabta abinci da shi yace ayyul sama wa yace kaga baka sani ba da wane ne da su kuturu da su waye duk ba wani duk ba wanda zai iya kowa zai iya samu ya kace a jawai yace amma kaga hannunan na ban da ni ba wanda ya tabta abinci da shi to bayan ma abin da likita suke faɗi na abin da ya tabbata hannun mutum Allah ya sanya masa wasu sanadarai da suke fita in ya kama abinci yana sa abincin ya shiga cikin shi yanar ke da wuri wannan shi yasa kaza in ka sa hannu a miya sai sai maza ta lalace saboda waɗannan sanadaran kuma abincin ya shiga ciki so ake zagwagi da ba ya zauna ba Allah alaikum salam to zai ga mata bana in ya sa ta yi abinci ba ok yana aka ce ita ma ta gaya mar to yanzu shi nomi ba zai gaya mata ba na nomi a ciki na nufin yana ga yayi zama kaman karami ba shi ne oga ba misali me ka duba me a ciki ka ce mata kai zan yi azumi eh mu kaddara rahadin naka ne kai ne damuwanka a wannan shine bata isa ba eh amma dai magana a sanar da ita ai akwai dalilai da zai sa a sanar da ita na ai zamantakewa akwai dalilai da yawa da zai sa a sanar da ita wataƙila ko wani wasa take ma ba za ta ma ba ko ba a gane ba haƙƙinta ne na a sanar da tana aji kuma kai wai na ce me kake jin damuwa ba za ka ce mata kana aji ba kai to shi ne ce me matsalarka a'a yawon cewa right ɗinta ne zai zama ra'inta shi ne ta saboda tana da alaƙa da kai akwai abin da in ta mama kana azumi ba za ka ji daɗi ba ai wannan gaskiya ce ita ma in ta san kana azumi akwai abin da za ta kiyaye to don ba za ka ce mata kana azumi kuma me ma'ana yanzu ja da ita akan rai mun ji raɗinta ne ina azumi ba an mutu ba kai yanzu in ya zama raɗinta me matsalarta tunda dai ba za su ce ba ba za ka yi azumi ba ai ba raɗin hana ka azumi a raɗin ta san kana azumi ne ko ba shi ne magana ba gaskiya dole ta sani saboda tana da alaƙa da kai matuƙa wataƙila za ta dafa ma abinci da rana ita san kana azumi ba za ta dafa ba na da yawa abubuwa na da nassin hadisi ba kai ma ba kai ba ne sai ka ce ki haƙuri dole ba sai an ɗan sassauto ɗin yadda ake tunani yadda ake tunanin rayuwar auren akwai wasu abubuwa da wani lokaci kuskuren daga wajen maza ne yadda suke karatu kasan musamman musamman mu mazan ba nan ce arewa ba ba zan ce afirka ba ba zan ce najeriya ba ba zan je nahiyar mu akwai wasu abubuwa da mafi yawa gaskiya al'adu ne ba addini ba ne kuma mun sa su mun ba su ƙarfi muna ganin kuma haka ne yana yana kawo rudani da rujima a cikin aure masu yawa namiji an gaya masa shine arjalu qawwamuna yau alal nisa to kaga wannan qawamuna din abinda ake faɗi abinda Allah shi yake faɗi wato su ne jagorori masu tsayawa akan al'amura masu cewa a yi a bari wannan ba yana nufin mai mata ko ba a shawara da ita ka sa akwai wanda ya dafa ko shawara da mata ba a yi wannan kuskure ne tunda wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa tsoron Allah ya yi shawara da mata shine wa shine manzan Allah kowa yana jin labarin shawarar da ya yi da ummu salma wanda har al'umman mu gaba ɗaya ma sai da ta taimake mu ta duniyar lokacin da aka je abin nan sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kafirai suka ce ba su yadda shi annabi ba ne aka yi rubutu sayyidina ali ya yi rubutu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai wakilin kudin ta ya ce a ya rubuta sayyidina ali ya rubuta haza ma ta'ahada alaihi muhammadun rasulullah sallallahu sai ce a sai dai ka goge ka ce haza ma ta'ahada alaihi muhammadu bin abdullahi ce in da mun yadda shi manzo Allah ne aida wannan ma rigimar duk bata taso ba na nahu yayi yayi da aka sa bismillahir rahmanir rahim yace sai dai a sa bismikallahumma misali duk manzo Allah yace aka gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yanke hukunci cewa za a koma sai ya ce wa sahabbai kawai aje kowa ya aski su sahabbai suna ganin jami za a wa annabi haka sun yarda su kare sai manzo Allah ya shiga makka ba suna yi masa annabi wajen yi wa annabi taurin kai ko don raina annabi a'a suna yi ne don kare girman manzon Allah amma kuma ga abin da ya ce musu shi kuma bai so ba ya ce sai ya shiga cikin gida inda yake yake cewa na na salma ya mutane za su sace mu haka ina gaya musu magana suna ba sa bi yana sai na na ummu salma ta ce rasulullah kwatar da hankali ta ba suna haka ne dan wai sun yi magana ka suna yin haka ne saboda suna jin zafi a ce ka zo zaka shiga maka amai da kai sai amma tun da haka ke so ga shawara karkawa kowa magana a cikin su ka fita cikin su ka zauna ka ce ina wanzamin ka ya zo ka ce ka bashi kanka ya ma a ciki kuma haka ba za Allah ya ya zo kawai ya shiga ya sa ka ya ce a wanzan ana so ma aski duk sahabbai sai suka kama kuka sai kowa kuma yana kiran wanza manzo ya tunda manzo Allah za to za ka tafi ne ji annabi yayin nan kai nan su kaga magana ga kaga shawarar ta ce don haka ana shawara da su ya kashe wasu shawara wata na eh to ai ko namiji ma wani lokaci ne shi namiji ko ni shawara ya yi za ka bi ne ko namiji ma ai ba ko ni shawara na shi ake ɗauka tsakani da Allah ai akwai wani shawara wani namijin gara na matan ma ana samu wala abin ta yi da sauro sosai na ga suna magade amma da gyara ka ce sai an nema yawa so shi da wannan bashin ni ma kullum sai daga alawai na ni ma za a ban bashin ɗari biyar ni ba san ma wasu wani ma ko monitor ne ko da ma san su ba ma ma banki ba ce wannan bashin yaya dai kana bin ka za a baka bashi to abu ne gashi nan dai gashi nan wallahi akwai damuwa ga talauci mutane ba su da kuɗi mutane suna da damuwa ga kuɗi ya zo gashi an ce bashi wasu ma suna cewa kawai ka ci kawai ai babu ya za a yi ba na eh akwai masu faɗa wannan cewa kawai gwamnati ne za ta wa mutane sadaka da wayo wala ya kawai da ne a yi da boye jin su ma ba su ma ba don zaɓiya ba ne kawai maimakon ne a sanar ne a ce za a raba muku kuɗi to zai zama wani abu shi ne aka fito da amma dai ba shi da aka wanda ya ce ba shi ya ƙoƙari ya biya wannan shi ne kawai shari'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci wanda ma ya ce ake bin shi ba shi ko sallah baya ba sanan maza Allah sallallahu alaihi ce shahidi ma wanda ya shahada komai za a yafi mar amma banda bashi da haka shi dai bashi larura ce kuma halal ne cin bashi halal ne amma an ci a biya abinda musulunci ya sanya ke sadaka za ka wa bature sadaka za ka wa bature sauran kuma ya rage nashi da Allah na nuhu in sakamakon da zai ba a famulin shi zai ba shi ne da ga lahira ba amma kai don ka bara'atu zimma ake kira shi ka sauke abin da ke kanka shi ne ya fi ya yi daidai da kudin da mutum ya karɓi bashi wajen mutumin da bai san inda ya fito ba bai san inda zai same shi bai san dan uwan shi ba sai shi ma haka zai ba shi sadaka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين